المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwa ce wasa ya hallara mu a wannan majalisi na masjid Ali bin Abi Talib nan gandun Wambai inda muke yin darasi a rana irin ta yau cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka yau shida ga watan jimadan al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam muna cikin bayani wato dangane da wasu abubuwa guda hudu da malamin tallata yana nakaltowa daga malamai magabata irin su ibn al-qayyim al-jawziyya cewa waɗannan abubuwa wato ayyuka ne waɗanda suke na ɗa'a waɗanda kuma suke lazantar da rayuwa ga zuciya lokacin da bawa ya zamanto yana tare da su to kaman kifi ne da ke cikin ruwa ma'ana sun ta'allaka ga rayuwar zuciya kamar yadda ruwa yake da alaƙa ga rayuwar kifi ya fara da ambatan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala mafificin zikirin shi ne tilawatul Qur'an. Kuma Allah maɗaukaki ya ambata wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah ce muna sassaukarwa daga al-Qur'ani ayoyin da Allah yake saukarwa ma huwa shifa'un abin da yake zamantowa waraka. wa rahmatun kuma yana zamantowa rahama ne lil mu'minina ga mu'minai wato zikri wannan aya ta nuna cewa yana warkar da jiyyuka na zuciya masu tarin yawa yana ba ma zuciya nutsuwa takaici da damuwa yana kauda shi yana ƙara kusatar da bawa zuwa ga ubangijinsa yana tsarkakewa zuciya daga munanan i'tiqadat kamar yadda yake tsarkakewa zuciya daga dukkan ababe wanda suke shawa'i mala yace wa amradul qalbi tajma'uha amradu shubuhati wa shahawat jiyayyuka na zuciya duka wato jiyayyuka na shubuha da na sha'awoyi su suke tattara ta ma'ana ababe guda biyun da su ne manyan annoba waɗanda suke yin tasiri mummuna a cikin zuciya shine ashubuhat wa shahawat shubuhat yana ta'allaka ne ga itikadi kudurce kudurce a kawo wa mutum abin da yake mai kama da addini alhali ba addini ba ne yanzu mukan muka buga misali da abubuwa waɗanda muke gani yau da gobe misali kamar maulidi kada abu ne wanda yake bid'a shubuha ce akwai wasu abubuwa a cikinsa wanda za a ce ana karatun qur'ani kuma karatun qur'ani abu ne wanda yake karɓaɓɓe a addini an yi umarni da shi ne da ambatan siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin wasu afkar a zo cikin masallaci a kwana ana azkar ko yara su zo suna karace karatun alkur'ani suna karanta hadisan annabi suna ambatawa daga cikin sira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zahirinsu idan ka ɗauki abadan kowanne a ɗaiɗaikonsa za ka ga yana da wata maɗanfara a hidima ta addini to amma abin tambayan shi ne shin wannan abin a matsayinsa a da aka ce addini ne da ake samun lada yana da tushen daga manzan Allah ɗin Allah ɗin ya faɗa a haka domin ƙur'ani ya ambata mana Allah ta'ala ya ce alƙur'ani an saukar da shi ne tibiyanan likulli shay'in tibiyanan likulli shay'in ya yi jawabi ga dukkan abin da ake bukatar sana addini kuma wata aya Allah ta'ala ya ce اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين أكتش من أنكم ملاشي ما لمن tafsiri da malaman tarihi da malaman fassara suka ambaci cewa bayan da wannan aya ta sauka ba a samu wata aya da ta sauka wanda ta ambaci wani hukunci sabo ba ba wata aya da aka saukar bayan saukar wannan aya kuma ayar da ta sauka annabi ya yi kwana 82 ne a duniya ya rasu daga saukar aya a cikin wannan kwana 82 akwai suratu izaja a ta sauka an samu waɗansu ayoyi sun sauka amma duka abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam babu hukunci tunda Allah ya ce ya cika addinin la'akari da waɗannan ababe da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yin kashedi kada a kagi wani abu a addini a rike abin da ya zo da shi wa iyyakum wa muhdathatil umur alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abu 'alayha bin nawajib وإياكم ومحدثات الأمور to kaga annabi ya yanka shi ne akan kagan wani abu a ce addini ne wanda kuma bai daga cikin abin da Allah ya ce a kammala bayar da shi bai daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya kafa shaida ya ce ala hal ballaktu shin na isar muku sakon da aka aiko ni bishi suka ce ballaktu ya rasulullah ka isar da sakon baka rage komai ba ya ce Allah shahad Allahu mashhad Allah ka shaida to kaga duk kyawun abu duk yadda za a gan shi kamar mai kyau ne a yi masa wani tsarin da ba annabi ne ya shi a wannan tsarin ya ce za a san lada a kansa ba bai zama to addini ba to wannan shine shubuha shubuha tana da tsanani a zuciya domin abu ne mai rikitar da mutum sai ka ga kamar daidai ne alhali ba daidai ba ne to ita wannan da ita ake amfani ake sacewa imanin mutane a irinta ce har sai a tafi a tafi a ƙarƙashin shubuha za a iya allantar maka da mutum wasu kuma suka yadda saboda shubuha ce to don haka wannan babbar jinya ce wanda babu jinyar da take yin bugu akan zukata kamar ta sannan kanwarta ita ce a shahawat mutum ya bi abin da ransa yake sha'awa to don haka ita shubuha ta fi barna a kayan ashahawat saboda shubuha ba ya iya fayyacewa ba addini bane wani sai ya faɗa wani zai iya mutuwa akan wani abu yana tsammani addini ne alhali ba addini bane me yasa saboda sharon shubuha amma ashahawat akasarin mutane suna fahimtar cewa laifi ne wani lokaci shi mai aikatawa ma yana fahimtar cewa kuma ya gamsu cewa laifi ne amma saboda ta'allakar zuciyarsa da abin shi yasa baya iya bari sai aikata misali yanzu kamar hidima da mutane suke na neman kuɗi abubuwa da yawa za ka ga akwai abin da shari'a ya hana a cikin hidimar neman kuɗi to amma mutane ba sa iya bari saboda zuciyarsu ta intima'i zuwa ga wannan abin da suke sha'awa me ya suke sha'awa su samu kuɗin domin su biya wasu bukatunsu na duniya amma suna aikatawa suna fahimtar kuma cewa laifi suke su da kansu wani lokaci suna fahimtar cewa laifi ne shi yasa ba sa son wani ma ya sani to amma kuma zuciyarsu ta ta'allaka to kaga shi ma wata annoba ce wata jinya ce da take illa a zuciya amma illar ta bata kai illar da ashubuhat suke yi ba to shi yasa nan mallai yace wa amradul qalbi tajma'uha amradu shubuhat wa shahawat dukkan jinyayyuka na zuciya to jinya ta shubuha da jinya ta sha'awa ita ce ta tattara su wal qur'anu shifa'un lin naw'ayn alhali qur'ani kuma waraka ne ga nau'o'i biyu ƙur'ani ya zo shi ya fayyace maka tsakanin zare da abawa zai magance maka jinya ta ashubuhat zai magance maka jinya ta ashahawat ƙur'ani ya zai magance wa mutane waɗannan duk ya fada ƙarƙashin wani nazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an nusar da bawa cikin alkur'ani an nuna masa wa hadainahu najidai an nusar da shi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu an nuna wa mutane abinda ake rigima addini ne ko ba addini ba Allah subhanahu wata'ala ya fayyace wa mutane ga tafarkin yahudu kar ku bi ga tafarkin nasara kar ku bi ga tafarkin annabi ibrahim millatu abikum ibrahima yace fattabi'u millata ibrahim hanifa dan haka an nuna wa mutane tafarkin da za su bi in har rigima ce ta tashi a hidimar addini to qur'anin shine umda fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila kaga qur'ani ya magance wa mutane wannan jinya ta ashubuhat duk abin da ya rikice maka koma Qur'ani kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu waraka insha Allah an fayyace maka zarai da abawa haka nan ashahawat Qur'ani yana magance su domin an ce maka kada ka aikata wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila duk wani abu wanda yake mummuna an ce kada mutum ya bi shi kada ya aikata in har shaitan ne yake kokarin ziga shi wa in ma ya zaganna ka mina shaitani nazgun fasta'id billah sai aka ce to kai ta'awudi ka yawaita ta'awudi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka roki ubangiji ya shirye da kai hanya madaidaiciya ga abubuwa da aka gaya maka a hadisi wanda za su ƙara kusatar da kai zuwa ga Allah to don haka Qur'ani yana magancewa waɗannan jinni duka nau'i biyu wato ashubuhat da ashahawat don haka qur'ani shifa'un waraka ce shi yasa a wani waje ce wa shifa'un lima fi sudur waraka ce ga abin da ke cikin kiraza ma'ana duk jinyar da za ta iya shiga cikin zuciya imma min qabili shubuhat aw shahawat to fal qur'anu yu'aliju zai magance shi insha Allah ذاك ما لينش ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل ومن أتكن القرآن أقول بياني والبراهين القطعية أقول دليلي ما سينك عنزل ما يبين الحق من الباطل أبن دزي بين ومتاني سئية غاني وقفكيا دقت أريا فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم دليل كرنت القرآن دبيان القرآن أمراض الشبه جن يكون ذلك شبهة المفسدة للعلم بسك قرنة فهمت الدمجة نسك بشتاء الدين فتزول سيدا تاكو أنا كرنت القرآن سيأسامو أنا سيأجاني دهكم شيئا idan waɗansu abubuwa ne to sai a ce maka a'a ayatu sifat da yadda ake mu'amalanta su waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa idan wani ya kawo maka shubha a cikin qur'ani zai nuna maka a'a ga yadda ake mu'amalanta su minhu ayatun muhkamatun wa ukhra mutashabihat daga ciki akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai bayanin su kai tsaye yake tafsilan kana karantawa an fahimta wa ukar akwai waɗansu ko mutashabihat bayaninsu ba kai tsaye yake ba wata sai an ɗau wata aya da wata aya an gwama ta kuma ake fahimtar hukuncin wata kuma mutashabiha ce yadda sai dai ka fahimci ma'anarta amma haƙiƙaninta sai Allah ne sani misali kamar irin wannan ayatu sifat wa ja'a rabbuka kayfal maji baka sani ba amma al-maji abu ne wanda yake ma'arufin filuga an san shi an san ma'ana to amma yaya tafowar ubangiji take baka sani ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to na haka ga ta waɗannan janibin ba za a kawo maka maganganu na falsafa da za a iya shigar maka wasu bayanai wasu bayanai inda har sai an kai munzalin da za a la'allantar maka Allah dan adam ba saboda qur'ani ya magance wannan don haka a ciki akwai albayinat والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول أمراض الشبه المفسدة لعلمه والتصور waɗanda kuma suke ɓarnanta yadda mutum yake suranta abu wal idraki da kuma yadda mutum zai iya rifkan ma'ana na abu bi haifu yaran ashiya'a alama hiya duk lokacin da ya karanta alkur'ani zai iya fahimtar al'amura akan yadda suke ba yadda aka jinkirtar da su ba yadda ashabu ta'dil wa tahrif wa ta'wil suke jingirawa ba zaka san abu akan yadda yake yadda shari'a ta ajiye haka yake akwai ayoyin da idan sun zo magabata suka ce amaru haka ma ja'at bila takyifin wala ta'dil haka za ta ambace su baka ce yaya ba kuma baka salubar da su ba siffofi da aka ai ambata wani aiki na ubangiji Allah ya ambata makansa misali kamar wanda muka ambata ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa inna rabbakum yanzilu na manta yadda sigar hadisin yake ko Ubangijinku yana sauka bisan duniya, to ya saukar take. Annuzul, kaga Allah ya jingina makansa annuzul. To kaga irin waɗannan su ne wanda Muhammad bin Shahibin Zuhur yake cewa amma ruha kama ja'at bila takayyin wala ta'atili. To ballantana Al-Qur'ani ya magance duka irin waɗannan ababe yadda mutum zai iya ruskar su a yadda suke. Allah ya datar da mu don haka ma ne ce faman darasa alqur'ana wa khalaqa qalba duk wanda ya yi darasin alqur'ani kuma qur'ani ya garwaya da zuciyarsa wato ya fahimci alqur'ani da ma'anarsa wannan din ya shiga cikin zuciyarsa to ba dama mutum ya samu haka abasara alhaqqa wal batil wa mayyaza bainahuma zai iya ganin gaskiya zai iya ganin ƙarya kuma zai iya fayyacewa tsakaninsu duk wanda ya fahimci ƙur'ani in ƙarya ta zo da irin Allah ta'ala Allah zai nusar da shi zai gane ta idan gaskiya ce Allah ta'ala zai nusar da shi kuma zai gane gaskiyar zai ganta ƙur'ani ne yake haskaka wa mutum wannan kenan ashe a cikin al-dhikr dama mu ambata a baya malam ya nuna cewa anwa ne akwai zikri wanda ake yin sa bil lisan ambaton Allah subhanahu wata'ala ne tsarkakewa Allah daga abin da Allah ta'ala ya tsarkake kansa wannan yana shiga cikin azkar girmama ubangiji a jinjina masa da kalmomin da Allah ya jinjina makansa ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam yana wannan yana cikin azkar ambatan ayyuka na Ubangiji, kamar yadda annabi ya ambaci irin ayyuka na Ubangiji, ko kuma ka bayyace wa mutane irin ayyuka na Ubangiji shi ma yana daga cikin azkar yana cikin zikir wallahi. Sannan mutum ya yi kyakkyawar fahimta a sakon Allah ya isar da sakon Allah zuwa ga mutane shi ma yana cikin zikir wallah. To kaga wannan janibin na yanzu ma yake ta bayani a kai فمن درس القرآن وقالت قلبه أبصر الحق والباطل وميز بينهما دون درس القرآن يفهم شيشي كما قرآن يقر ويدزوج يسا إن شاء الله زي يجنن جسيا دتريا كما زي فيتش فكانوس كما يميز بعينيه بين الليل والنهار كما يتد إذا ننسى يكن يفيتش وتكان دريد وني كما هذا duk baccin da kai duk nisan baccin da kai sai ka waye gari ka ga rana a tsakiyar sama ka san yanzu wuni ne duk nauyin baccin da kai idan ka farka sai duk ko ina duhu ka san dai dare ne ko daren da ka kwanta a cikinsa ko ba daren da ka kwanta ba ko ba ka bane ai shi saka shi ma uzairu lokacin da aka ɗauke ransa fa amatahu Allah mai ata min thumma ba'atha qala kam labista qala labista yawman aw ba'd yawm me yasa yake labista yawman aw ba'd yawm malaman tafsirin suka ce an ɗauki rayuwarsa ne da rana hantsi ya ɗan gota kaɗan lokacin da za a maido masa rayuwarsa sai aka maido masa rayuwarsa da la'asar lis dalilin da ya saka yake can na yi bacci wuni daidai ko kuma wani ɓangaren wuni me yasa ya ce wuni ɗaya ya ji jikinsa da nauyi wanda ya bacci mai yawa ya sani wanda bacci kaɗan ya yi ya farka zai ji jikinsa da sakwaikwai da nauyi sosai to dalilin da ya saka ya ce yawan au ba yau saboda yanzu ya iya fa inda daga dare ya tashi ba kaga zai fayyace don kaga duk baccin da ya farka ya iya ganewa yanzu wuni ne a cikin wuni ake shi yasa ya ce ko dai farkon wuni ko wani bangaren wuni kai ko kuma na yi kwana guda ma'ana ta iya yiwa da hantsin da na kwanta yanzu tashi da la'asar duk dai a cikin wuni ɗaya ne to kamar yadda mutum yake iya ganewa haske da duhu yanzu ana ɗaukewa wutar lantarki mun san duhu ne ana cikin duhu ana kawo wutar lantarki ka san haske ne so ka iya ganewa da idanunka haske da duhu bai koyi ba ko rana tana koyuwa daga dare ba ta koyuwa in rana ne ka gane rana ne in dare ne ka gane dare ne haske da duhu ba sa zama ɗaya to haka nan wanda ya karanta alkur'ani ya samu fahimta ta alkur'ani yake ganewa tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ka kara mana fahimta ta Qur'ani وأما شفاؤه بمرض الشهوات أما وركت القرآن يكي جنيا تشهوى فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة wannan kuma saboda abin da ke cikin alkur'ani ne na hikimomi na ubangiji da kuma wa'azi wanda yake mai kyau uslubi wanda yake mai kyau na isar da saƙo zuwa ga bayi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mu'amalanci bayansa babu wanda ya iya magana kamar mahaliccin halitta bayani inda kwakwalwarka za ta yi idraki ta fahimta shi yasa ga shi alqur'ani aka saukar da shi domin mutane su iya ganewa aka ce linu bayyana lahu don a musu bayani su gane yadda alqur'ani din yake su gane menene shi za ka saukar da shi da lahaja ta ƙurashawa farkon waɗanda aka saukar ma alƙur'ani sai aka saukar da lahajarsu tumali ya ce fadalika bima fihi min alhikmati wal mau'izati alhasana wannan kuma saboda abin da ke cikin alƙur'ani na hikima da kuma wa'azi wanda yake mai kyawu بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة وجن sanya wa mutane gudun duniya da kuma kwaɗaitar musu lahira ta haka ne mutum yake samun waraka daga ashahawat ashubuhat ana samun waraka su bil bayyinati wal barahin al qat'iyya ashahawat ana samun waraka su watan bit tashid fi dunya wat targhib fi al akhirah da haka a lokacin da ka karanta bayanai na alkur'ani dalilai masu yankewa hanzari an fayyace maka ko ne dalla-dalla daki-daki abin da yake shari'a an gaya maka abin da ba shari'a ba an gaya maka an baka ma'auni wanda ba a maka bayani a kai ba sai aka baka ma'auni wanda shi ne za ka rika aunawa da shi to ta nan wajen za ka samu magancewa jinya ta ashubuhat jinya ta ashahawat kuma ayoyin alkur'ani sai suka kwaɗaitar da kai abin da ke lahira a ta nuna maka wanda suka bi Allah waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kyautata waɗanda suka yi biyayya ga Allah da manzansa da makamantansu waɗanda suka zama masu haƙuri waɗanda suka zama masu kaza waɗanda suka zama masu sadaka waɗanda suka zama masu sadaukarwa wajen jihadi to duk irin wannan abubuwan sai a dinga nuna maka irin ladan da aka musu tanadi a lahira mai daɗi ka ji ana cewa suna da kasuwanci wanda ba zai katse ba yarjuna tijaratan lan tabur ko ka ji an ambata maka cewa lahum daras salami nuzulan bima kanu ya'malun da makamantan ayyuka ita kar maka lahira duniya kuma an nuna maka ka rika zuhudu cikinta to mutum in ya fahimci waɗannan ayoyi suka ba masa da zuciyarsa sai ya zamanto ya samu waraka ta wannan janibi na ashahawat to don haka waɗannan annobobi guda biyu ashubuhat wa shahawat qur'ani yana ilajinsu qur'ani yana magance su ta waɗannan hanyoyi guda biyu imma بالبينات والبراهين القطعية أو بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة الله لا تدب ما ليك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف يتي يا إن قلت أما أنت الحديث ضعيف بل منكر munkar wato hadisi nan da yake gaya ce ba'af da inganta ba sam yana cewa man sarwahu wanda yake so ya samu farin ciki an yi hibba Allah wa rasulahu ma'ana wanda yake kaunar ya kaunaci Allah da manzansa wanda zai farin ciki da son Allah da manzansa fal yaqra fil mushafi to ya karanta qur'ani magana ce wacce take mai kyau amma kuma ta zo ta hanya wacce take bata inganta ba mun gane ko don haka ba za a jingina shi zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda abin da magabata suka ambata والقرآن كذلك أعظم ما يقرب العبد لربه عز وجل هكذا القرآن shi ne mafi girman abin da bawa zai kusatar da kansa da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen karatunsa, mudarastarsa, fahimtarsa, aiki da shi. قال خباب ابن الأرات رضي الله عنه لرجل خباب ابن الأرات wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya ma wani mutum yace taqarrab ila Allah mastata'at واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه خبابي كتوى كقصة تدكنك إلى الله زوى الله سبحانه وتعالى ما استطعت إيا يدراك إيا إيا باكين قوكرنك كقصة تدكنك زوى الله سبحانه وتعالى واعلم يتكسني أنك لن تتقرب إلى إليه بشيء ahabbu ilayhi min kalamihi babu abin da zaka kusatar da kanka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da shi wanda Allah din ya fi kauna sama da kalaminsa ma'ana kai azzikr da alqur'ani a bisa nau'o'insa da aka ambata a baya alkarun da suka zo cikin alkur'ani ya amfani da su wajen jinjina ma ubangiji da tsarkakewa Allah da yabonsa da girmama shi da kambama shi ya amfani da abin da ya zuwa cikin alkur'ani wajen isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ma nau'i ne na zikiro zikirin lafi ya amfani da abin da ya zuwa cikin alkur'ani wajen ƙoƙarin yin ayyukan da za su kusatar da kai zuwa ga Allah ɗin. To babu abin da bawa zai in ji Khabbab ibn al-Arad wanda zai kusatar da bawa zuwa ga ubangijinsa ta'ala wanda Allah ɗin ya fi ƙaunar irin wannan hanya sama da kalamin Allah subhanahu wa ta'ala ta kai tamassuki bil Qur'an wa talibun mas'ud radiyallahu anhu man ahabba al Qur'ana ahabba Allah wa rasulahu Abdullahi ibn Mas'ud ɗaya daga cikin manyan makarantan Al-Qur'ani almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba Al-Qur'ana duk wanda ya kaunaci Al-Qur'ani kauna wacce take hakikiya ma'ana kana son shiriyar da ta zo a ciki kuma kana lazimtarsa to ya ce a habba Allah wa rasula lalle wannan yana son Allah kuma yana son manzan Allah wato kaga shi alqur'ani shine afdalul dhikr qala Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Uthman ibn Affan Allah ya kara masa yarda kaga shi ma yana daga cikin manyan makarantan alqur'ani me ya saka Uthman Uthman ibn Affan shi ma gogagge ne a cikin karatun Alƙur'ani, manyan mahaddatan Alƙur'ani, masanan Alƙur'ani. Cikin waɗanda suke rubuta Alƙur'ani idan an saukar da shi a gaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Amma ta ga Uthman ibn Affan bai yaɗa karatu kamar yadda Abdullahi ibn Mas'udin ya yaɗa ba. Saboda ne? rayuwarsa ta ƙare da wuri ko ba haka ba shi ko bin mas'udin ya rayu rayuwa mai tsawo kuma ya intikali daga madina ya je rayuwa a ƙasar kufa ya yaɗa ilimi ba na ƙur'ani ba na hadisai da sauran ulum ya dasa ilimi babbar makaranta a wajen to Uthman ibn Affan yake cewa لو أغرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم yana cewa da zukatanku sun tsarkaka gaskiyar tsarkaka to sai ce ma shabi'at min kalami rabbikum da zukatanku ba za su taba koshi daga qur'ani ba inda zukata sun tsarkaka gaya tsarkaka ba za su taba koshi da qur'ani ba wajen karanta shi wajen mudarasarsa wajen shauraransa wajen tamassuki da shi law taghurat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum magana ce ta Usman ibn Affan magana ce kai ta ce an rubuta ta ne da tawaddar zinariya domin shi alqur'ani yana ƙara soyar da ubangiji a cikin zuciyar bawa duk lokacin da yake karanta alkur'ani wallahi idan kana karanta qur'ani ma dama kana tadabburi a cikinsa kana la'akar da abubuwan da ake to suna ƙara kusata ba lokacin za ka karanta qur'ani bai ƙara kusatar da kai zuwa ga Allah ba sai dai baka tadabburi cikinsa ba amma matukan kana karatu kana tadabburi to zai ƙara kusatar da kai zuwa ga Allah ko da mudarasar sa ake yanzu in ana tafsirin alkur'ani ana fassara shi ana fitar da hukuncin hukuncin gurgudan abin da aka samu daga magabata a wannan lokaci sai kaga mutane yaya suke ji a zuciya suna ƙara kusatan Allah Qur'ani ne yake kamar kugiya ne yana ƙara jawo su zuwa ga ubangijinsu idan ana karanta musu Qur'ani ana musu tafsirin ana musu bayani ana gaya musu sakon Allah sai su ga suna ƙara nesantan abin da Allah baya so suna ƙara kusatan abin da Allah ta'ala ke so su ji ƙaunar Qur'anin da ƙaunar bin Allah tana ƙara shiga zuciyarsu to don haka nan Uthman ibn Affan ya faɗi wannan lafazi law aghrat qulubukum ma shadi'at min kalam rabbikum wal maquli a cikin ta ashe kenan zuciyar da ba ta sha'awan Qur'ani tsarki ne batta da shi gurgudan tsarkin zuciya gurgudan yadda za ta dinga intima'i zuwa ga Qur'ani da kuma karantarwa ta Al-Qur'ani saboda shine anfa'u dhikr wa afdalu dhikr wa bil jumla فأنفأ شيء للعبد هو ذكر الله عز وجل don haka a dunkule bisa ga abin da muka ambata a cikin wannan fasali malam ya ce mafi amfanan abu gabawa abu mafi amfani gabawa huwa zikrun lahi azza wa jal shine ambaton Allah a bisa nau'o'in can da muka ambata wajen guda biyar Allah ce ala bi zikrun lahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa kaga kenan wannan aya kai tsaye tana nuna mana cewa zikiran Allah bisa waɗancan nau'o'insa da aka ambata wato yana magancewa amradul qulubi imma amradul shubuhat ko amradul shahawat duka janibi guda biyu qur'ani ko zikirin Allah yana magance shi wa afdalu dhikr tilawatu kitabillahi azza wa jalla mafificin zikiri kuma shine karatun littafi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon kiyayewa biyar da shi daga cikin waɗannan abubuwa da aka jeranta mana waɗanda suke zamantowa tamkar abinci mazukata wajen rayar da su idan aka rasa abinci a jiki jiki mutuwa yake to haka nan zuciya in ta rasa irin waɗannan ababe ita ma mutuwa take sai ta fada cikin wannan nau'in alkalbul mayyit to na biyu shine al-istighfar al-istighfar al-istighfar yana nufi talabul maghfira wato neman gafara wal maghfira menene al maghfira hiya wiqayatu sharri dhunubi ma'a sitratiha wato a samu kariya daga sharrin zunubin da bawaye kuma sannan a ɓoye shi شين الغفران إيه الغفران وقاية عليكم السنين أنت الستر ستر تيوى إذا متى يجي أستغفر الله ina neman gafaran Allah wato ina neman Allah ya mun kariya daga zunubin da na aikata kar ya tasiri a kaina kuma ina roƙon Allah ya rufe shi ma kada a bayyanar da shi a kiyama shine ma'anar in mutum ya ce astaghfirullah to wannan shi ma istighfar yana daga cikin abinci da ke sa zuciya ta zamanto rayayyar zuciya zuciya ta zamba ta mutu ba kullum ta zan tana tare da ubangijinta istighfar وقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن ambatan istighfari a cikin alqur'ani ya yawaita fataratan yu'maru bihi ka qawlihi subhanahu wa ta'ala wastaghfir Allah inna Allah ghafurur rahim wani lokaci ana yin umarni ne shi istighfar za a ce ku nemi gafaran Allah kamar yadda ya zo shi a cikin wannan aya cikin suratul muzammil ƙarshenta wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim ku nemi gafaran Allah domin Allah ne gafara ne ne jin kai tabbas dan adam wajibi ne ne gafaran Allah saboda a ɗabi'arsa an halicce shi ne mai karkata zuwa ga laifi inna nafsal ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi a ɗabi'arsa haka dama aka halicce shi mai karkata ne zuwa ga kuskure shi yasa annabi ce kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun dukkanin ku masu kure ne amma mafi alheri wanda za su fahimci cewa sun kuskure su tuba to don haka tunda dan adam a ɗabi'arsa shine kuskure ne to shi saka sai Allah ta'ala cikin rahamarsa shi kuma sai ya shar'anta mana istighfar dan kada ya zan duk laifin da muka yi an kama mu da shi sai ya sa mana wannan ka'ida ya ma mana umarni akan mu dinga neman gafara su akan laifukan da muke yi duba cewa neman gafara tana da sharuɗa kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gindaya ba mujarradin at-talaffuz ne kawai ba wa taratan yamdahu yamdahu ahlahu ka qawlihi ta'ala wani lokaci kuma Allah yana yin yabo ne ga masu neman gafara a wajen Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin surata Ali Imran waɗanda Allah ya yabo a kansu ya musu alƙawarin aljanna sai ce wal mustaghfirina bil ashab da kuma waɗanda suke neman gafaran Allah lokacin suhur al'ashar waƙatun sahur domin in yanzu shi da gumma a suhur shi ne fi'ilin nafsul fi'il masdarin akalar ta'ani kenan shi da sai zo a suhur in yanzu a sahur da kuma fatha to shine waqtus sahur lokacin yin sahur kan kusa da kusa da fitowar alfijir rana ta yi sanyi eh to kaga nan Allah ta'ala cikin wannan aya ya goye a kansu wa taratan يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى والوقت كما ya ambaci cewa Allah yana gafarta ma wanda ya nemi gafararsa kamar yadda Allah maɗaukaki ya ambata cikin surutun nisa wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima duk wanda ya aikata mummuna wa man ya'mal su'an wanda ya aikata mummuna aw yadhlim nafsahu ko zalunci kansa to me kenan wanda ya aikata mummuna ya zalunci kansa wato wanda ya aikata laifi yana sana laifi ne sai ya aikata to man ya'mal su'a aw yadhlim nafsahu ko kuma ya gagara aikata abin da ya kamata ya aikata da zai amfanar da kansa a wajen Allah to wannan shi ma ya zalunci kansa ثم يستغفر الله سنن سيدي مغفرا الله سبحانه وتعالى يجد الله غفورا رحيما cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jalasa majlisan wa lam yadhkur isma Allah fi wa lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar duk wanda ya zauna a majalisi bai ambaci sunan Allah ba bai yi umarni da kyakkyawa ko mummuna kuma bai yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a majalisin ba to wannan zaman kana alaihi tira zai zamanto musiba ne gare shi ko wahala ce a gare shi ko azaba ce a gare shi ko hasara ce a gare shi duk na fassara tira in sha'a azaba wa in sha'a ghafara lahu in Allah ya so sai azabtar da shi in Allah ya so kuma sai gafarta masa don haka ji ashe mujarradin mutum ya zauna a waje bai yi salati ga manzon Allah ba bai yi umarni da kyakkyawa ko hani da mummuna ba sannan sai ya tashi ai ga yanzu ba ya iya amfanar da kansa ne a lokacin da ya kamata ya amfanar da kansa to kaga ya zalunci kansa فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله to nan Allah ta'ala sai ya ambaci cewa wa man ya'mal su'a duk wanda ya aikata mummuna aw yadhlim nafsa ko ya zalunci kansa thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafaran Allah akan wannan yajidillaha ghafurar rahima to zai samu Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne mai jin kai kaga bangare guda uku waɗannan duka ana zaburar da mutane ne a nuna musu daraja da istighfar na farko umarni ne kai tsaye Allah ya umarnin Allah kuma sai a bi ko na biyu kuma yayi yabo ga masu yi wa ko baban ka yayi ka zaka ji dadi balle Allah sannan na uku aka nuna ba a dankar ka ɗebe kauna cewa akwai wani laifin da wala Allah idan kai ba za a gafarta ba sai Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal su'a dai ya shiga ciki kuma sai aka ce yajidillaha ghafurar rahima kamar yadda kararama ya ambaci duk girman laifi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنعوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا babu ayar da ta nuna wa mutane tsananin wato fata kamar wannan aya a nuna ba laifin da ya gagara Allah ya kaiwa sai dai ba a fuskanci Allah da ya- da neman ya iya taubatar nasuha ba to kaga wannan duka yana nuna mana falala na istighfarin dan a ƙara jawo mu zuwa ga ubangijinmu duk lokacin da ko mutum ne yanzu kana zaune da shi a ce mai gidanka ne ko shugabanka ne a wajen aiki yau sai kai kuskure ko da ce ma komai ba ya gaya maka ka'idoji ga abubuwan da ya kamata a yi ga wanda kada a yi sai kai wanda ba ya sai ya kira ka wani kai ne kai wannan ya ce eh ni ne ne to ko da ce ma komai ba ya ka san ya ya nuna maka laifi kai ko ka yi shi ba daidai ba sai ya kira ka kai ne kai kaza sai ce eh ni ne oga wani ne mai gida wani ne alhaji sai bai ce komai ba ka san laifi kai to idan mutum mai hankali ne zai ce ayi hakuri in Allah ya za a kiyaye ce to shikenan gobe ma sai ka sake yi kuma sai ka zo ka sai ya sake nuna maka kuma sai ka ce ayi hakuri to in Allah ya za ka rika taka tsantsan ko ba haka bane za ka dinga taka tsantsan yadda gaba za ka ji kunya idan kai za ka ce yau kunya zan yi ido da alhaji na yi na ɗaya na yi na biyu yanzu kuma na uku to hikimar istighfarin kenan tana tsarkake zuciya duk lokacin da mutum yake cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi ba wai mujarradin talaffuzi ba ya je zuciya ka je zuciya kana tuna laifin kanka ne kace astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi to insha Allah gaba zaka ji kunyar aikata irin wannan laifin kuma ka ce ma Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi zaka rika jin kunya duk da ubangiji duk lokacin da ka bida a wajensa zai yafe maka to amma dai neman gafaran ubangiji akan laifuka lallai yana nuna wa bawa cewa gaba kada ya kuma aikatawa shi yasa ka yace walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba a san israr al israr fil ma'siya ba a so wa kathiran ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة sau da yawa za ka ga Allah ta'ala cikin Qur'ani ya gwama istighfari da kuma ambatan tuba fa yakunu al-istighfaru hina idhin ibaratun an talab al-maghfirati bil lisan sa'in nan sai ya zama to kenan istighfar ya zama to ta ibara ne da ake neman gafara ubangiji wato da harci wa tawbatu ibaratun anil anil iqla'i anil dhunubi bil qalbi wal jawarih za ka ji an ce kamar yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce astaghfirullah wa atubu ilayhi kaga ya ba masu guda biyu wastaghfirullah wa tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangiji kuma ku tuba zuwa gare shi to kaga wannan sai ya nuna mana cewa shi istighfari neman yafiyar Allah ne da harce sannan at-taubatu kuma ibara ce da take nuna ibara ibara ne anil iqla'i anil dhunubi bil qalbi wal jawarih an lura da cewa yanzu wani lafazi ka faɗa da yake nuna gabbanka zukatanka su kuma za su ciru daga laifin yanzu mutum ne ya laifi sai ci astaghfirullah wa atubu ilayhi to astaghfirullah tana nuna yanzu ina roƙon Allah ya yafe mu wannan laifin ya sa mun kariya kada sakamakon laifin ya faɗo kaina kuma kada a bayyanar da shi a kiyama shi da astaghfirullah wa atubu ilai tana nuna ma ubangiji kuma na tuba zuwa gare ka ma'ana na ciru daga wannan laifin da zuciyata da kuma gabbaina ba zan kuma komawa zuwa gare shi ba to mutum ya faɗi haka ne fa to idan ka halarto da ma'anar a lokacin da zuciyar bakinka yake faɗa zuciyarka take faɗa ka halarto da ma'anar cikin zuciya to insha Allah za ka ka samu garkuwa daga ayyukan laifi wa hukumul istighfari ka hukumu du'a'i shi hukuncin istighfar kamar hukuncin addu'a ne fa in sha Allahu ajabahu wa ghafara li sa'ilihi in Allah ya so sai ya amsa masa ya gafarta wa wanda ya aikata la siyama idza kharaja an qalbin munkasirin bidhunubi musamman idan ma wannan istighfarin ya zo ne daga zuciya wadda ta yi da na sani dangane da zunubin da ta aikata ausa da fasa'atan min sa'atil ijaba ko kuma istighfarin ya dace da lokacin da ake amsar addu'a kal ashar kamar misali lokacin kusan asuba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sulufin lailal akhir ubangiji jalla wa ala yana sauka saman duniya yaya saukarsa take ba mu sani ba amma manzansa ya faɗa kuma dole mu yadda kuma mu ambata kuma Allah ta'ala yana yin shela a wannan lokaci cikin shelar da Allah yake ina masu neman gafara an gafarta musu akwai irin waɗannan auƙatul ijaba kamar yadda ya inganta cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin watan ranar juma'a a cikin wunin juma'a wanda waɗansu hadisai sun nuna wato bayan sallar la'asar kafin faɗuwar rana wannan lokacin da ake samu wannan sa'atul ijaba wa adbarus salawat da kuma ƙarshen sallah ta farilla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dubra salawatil maktuba wato ƙarshen sallah ba wai idan ka yi sallah mai ba kamar yadda malamai suke bayani a dubur anan yana nufin ƙarshen sallah ibn qayyim al-jawziya yana cikin malaman da suka karfafa wannan fahimta kamar yadda wasu magabata ma kafin sa sun ambaci haka amma dai shi ya wasa a bayani sosai cikin zabin ma'ad to don haka ana nufi kafin ka sallame ne bayan ka yi tahiyarka da sauransu kamar yadda yake za ka ga a ɗabi'ar alkur'ani ayyuka waɗanda suke na ibada misali yanzu kamar aikin hajji Allah subhanahu wa ta'ala sai ambata idan ka kammala aikin hajji ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا كجان وجه فإذا أفيتم من عرفات lokacin da aka dawo daga arfa an zo jamarat an yi jifa aikin hajji ya zo kusan karshe to a lokacin sai ku yin addu'a fadhkurullaha ka zikirkum aba'akum aw ashadda dhikra kuma sai aka nuna maka zikirin da ake nufi a nan ana nufi addu'o'i ma fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar to kaga nan dubar din kenan kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yana daga cikin auqatul ijaba wato inda iktar daga cikin addu'o'in da ba a maida ba to kada shi ma anan ba wai sai ta yi buɗe bakin ba a lokacin da sallar ta abinan azumin ka yazo karshe dab da zaka yi iftar a lokacin sai ke addu'o'in ka to haka nan ita ma sallah a cikin ta akwai lokuta gaba gaboɗi guda bakwai da aka ambata daga lokacin da kace Allahu akbar kafin ka ce assalamu alaikum akwai gurabe guda bakwai da aka sanya maka na addu'a waɗansu addu'an tauƙifai ne wasu kuma an maka itilaƙin su to don haka dai waɗannan suna daga cikin lokata ya ba da misali da guda biyu kal ashar wa adbarin as-salawat wa yirwa an luqman annahu qala li ibni arwayto daga luqman al-hakim ya gaya ma ɗansa mun san ga luqman al-hakim irin wa'azin da ya ce ma ɗansa ko wa'azin tauhidi wa'azin ibadat wa'azin mu'amalat a cikin alkur'ani da ya zo to daga cikin irin wa'azin da ya madansa annahu qala li ibnihi ya bunayya awwid lisanaka allahumma ighfir li fa inna allaha fa in ba fa inna allaha ba ku kashe wannan hamza din fa inna lillahi ya kamata fa inna lillahi fa inna lillahi sa'atun la yaruddu fiha sa'ila Lukman al-Hakim yana cewa da ɗansa ya bunayya ya kai ɗana awwid lisanaka lazimtar maharcanka at-ta'wid shine lazimtarwa lazimtar maharcanka Allahumma ghfir li Allah ka gafarta mu yace lazimtar maharcanka haka Allahumma ghfir li Allahumma ghfir li Allahumma ghfir li ka san shaytan shi ba ya san mu shiga aljanna za kuma mu shiga ikon Allah shi ya saka sai ya dinga hana mutum yin abubuwan da za su amfanar da shi yanzu menene wahala mutum yana tafiya yana Allahu magfiruni Allahu magfiruni amma sai ya dinga kawai bujiro maka matsalolin duniya ce fa ne yayi wahala a farashin kaya tashi a tinubu ya ce kaza ya ta bujiro maka da abubuwa har kai sai inda zaka je wanda inda irin wannan azkar din kake kuma za ka samu lada mai yawa za kuma ka samu wikaya Allah ba mu ikon kiyayewa yace fa inna lillahi sa'atun la yaruddu fiha sa'ila domin Allah yana da waɗansu lokata waɗanda baya hana wa mai roƙo la yaruddu fiha sa'ila baya hana wa mai roƙo wanda ya roƙe shi ya hana shi a'a akwai sa'o'in da Allah ya tastance ma kansa mai roƙo a waɗannan sa'o'in baya hana shi kun gane hikimar in ka saba kana cewa Allahu magfiruni Allahu magfiruni insha Allah zaka dace da irin wannan sa'a ko ba haka ba wa qala al-hasan hasan al-basri yana cewa aqtiru min al-istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum وأينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة حسن البصر babban malamin nan dai da muka sani mun sha ambata shi aktsaru min al-istighfar fi buyutikum ku yawaita neman gafaran ubangiji da lullubewar zunubi yayin da kuke gidajenku wa ala mawaidikum kai ko a kayan abincinku ne jam'u ma'ida ko da lokacin da kuke cin abincin ku ne ku yawaita istighfar wa fi turuqikum kan hanya idan kuna tafiya ku yawaita istighfar wa fi aswaqikum kasuwarku kana hada-hada lokacin da aka dan yi sarsar kana zaune ci gaba da istighfararka ji Hassan al-Basr wa fi majalisikum haka na a majalisinku maimakon ku yawaita surutai da maganganun da ba fa'ida ku yawaita istighfar in ka yi maganan ma da kake tsammanin mai amfani ce ka ɗan yi shiru tuno da istighfar ka ci gaba da yi wa aina ma kuntum yace kai da inda kuke wa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfira yace domin ko ba ku san yaushe ne ne gafarar Allah za ka sauko ba lokacin da ka sauko ka samu dacewa kana neman ta ai kenan za ni ta tadda mu je ko insha Allah muna roƙon Allah ya gafarta mana ubangiji Allah ta'ala ya taimake mu wajen tsarewa harasanmu daga ambaton abubuwan da ba su dace ba ya ɗabi'antar da harasanmu wajen yawaita zikirin Allah da istighfari da kalamai wanda suke masu kyawu abin da muka faɗa daidai Allah tara mu alada wanda kuma kai kuskure muna roƙon Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم